أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ainihin wato safiya ta litinin 25 ga watan goma watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin afuwan ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wai tafsirin ramadan ne da zai wallafa ta shekul islam muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babu tafsirin tauhidi wa shahadati allah ilaha illallah ai na'am
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانا ورهبانهم أربابا من دون الله وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل
والشرح وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب نعم malam ya ce babu tafsirin tauhid wa shahadati Allah ilaha illallah banga babi na shida zai zama? tsayi a dinga lissafa babi mai magana akan tafsirin ma'ana ta at-tauhid an ce at-tauhid me ake nufi wa shahadati Allah ilaha illallah adafi akan tafsirin tauhid kenan ana kuma babi mai magana akan tafsirin la ilaha illallah duk da kasancewar abu ɗaya ne an gane ko abu ɗaya ne yanzu kamar ka ce ibrahimu nabiyullahi wa khalilullah kaga da abu ɗaya ne ibrahimu nabiyullah wa khalilullah duk dai shi ne to kaga tafsiru tauhidi wa shahadati an la ilaha illallah da shahadatu an la ilaha illallah da at-tauhid duk ma'anarsu ɗaya ko kuma a karanta shi wa shahadatu an la ilaha illallah sai zama wawun ta istinafi ne babu tafsiri tauhidi wa shahadatu an la ilaha illallah babi mai magana akan tafsirin tauhidin ba tauhidin ba tafsirin shi sannan kuma da magana akan shahadatu an la ilaha illallah wadih wa qaulillahi ta'ala shi ma na da ɗayan biyun fassarar ko ta i'rabinta ko wa qaulillahi ta'ala atafi akan tafsir babu tafsirit tauhidi to da mudafun ilayhi babu tafsirin tafsirit tauhidi ko kuma babun tafsirut tauhidi wa shahadati an la ilaha illa Allah wa qaulillahi ta'ala kuma da ma'anar fadin Allah ta'ala tafsirin shi ulaika alladhina yad'una waɗannan waɗanda suke roƙo din waɗannan waɗanda suke roƙo ɗin ba su wanda suke roƙa ba waɗanda ake roƙonsu ko waɗanda ake bauta mawa ɗin addu'a bi ma'anar al'ibada li'anna addu'a huwa al'ibada to yabtaghuna ila rabbihim alwasila su ma suna neman kusanci zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrabu cikin su biyun da su wanda suke roƙo da waɗanda ake roƙa ɗin waɗanda su kuma suna roƙon Allah wa ya fi kusa da Allah su waɗanda ake roƙa wanda su sun fi kusa da Allah wannan aya tana magana akan a bisa zance mafi inganci akan ah, bayin Allah na ƙware wanda mushrikai suke bauta musu su ba su suka yi umarni a bauta musu kamar annabi Isa alaihi salam kaga nasara suna bauta mushi amma ah, cewa yi ma amartu ma ma amartu ma amartu bi illa ah, karshen ma'ida ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم cik ba abinda na gaya musu face abinda ka umarce ni ya Allah ce ku bauta ma wa Allah ubangiji na kuma ubangijin ku kaga me ba shi yace su bauta mishi ba hakan nan Uzair Yahudawa suna bauta mishi tare da ba shi yasa su ba haka mala'iku wasu daga cikin mushrikai suna bauta musu to su waɗannan bayin Allah na ƙwarai su da kansu suna neman kusanci zuwa ga Allah shi kuma kusanci zuwa ga Allah ta hanyar bauta da kankan da kai gare shi ne ake samu ina fata an fahimci wannan a in ka kalli ayar baya ma'anar za ta fito maka fili cikin suratul isra ko ai baya cewa ya qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa adh-dhurri 'ankum wala tahwila kace musu ku roki ko ku bauta ma duk wanda kuke riyawa cewa ababen bauta ne su koma bayan Allah fala yamlikuna kashfa burri ankum su waɗannan da kuke roƙo ba su mallakar yaye damuwa daga gare ku wala tahwila kuma ba su mallakan karkatar da damuwa ko matsala daga gare ku su maida ta wani guri sai ce ulaika allazina yad'una yani ulaika allazina yad'una humul mushrikuna waɗannan wanda mushrikai suke bauta mawa ko wanda mushrikai suke roƙo yabtaguna ila rabbihimul wasila su ma suna neman kusanci zuwa ga ubangijinsu ne ayyuhum aqrabu wanne ne yafi kusa da yardar Allah ko yafi kusa da Allah a cikin su kaga ai babu ko shakka wa'annan da ake bi wanda su basu ce a bauta musu ba wanda su suna bautar Allah sun fi kusa da Allah sai ce wa yarjuna rahmatahu dan ya wanke su kuma suna kwaɗayin rahmar Allah wa yakhafuna azaba suna tsoron azabar Allah ta'ala inna azaba rabbika kana mahzura lallai azabar ubangijinka ta kasance a bar a kiyaye ta ne a yi taka tsantsan da ita ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya faɗa akan wannan aya cewa nazalat fil ladina kanu ya'buduna uzairan wal masiha wa umma ayat ta sauka akan waɗanda suke bautar uzair yahudu kenan da masu bautar almasihu ibn maryam da mahaifiyarshi su ne kiristoci sannan a wata riwaya daga gare shi da kuma ibn mas'udin da wato ibn zaid da rahman ibn zaid bin aslam al'adawi da al-hasan al-basri suka ce annaha nazalat fi abadati al-mala'ika ayat ta sauka akan masu bautar mala'iku masu bautar mala'iku su ne banun nadur daga cikin quraish sannan ibnu abbasin an ruwato daga gare shi ya ce nazalat fi abadati shamsi wal qamar wal kawakib wa uzairin wal masih wa ummi ta sauka akan masu bautar taurari da rana da wata da uzair da annabi isa da mahaifiyar shi ta taurari da wata ai bayin allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu su ma suna yin tasbihin dan su samu yardar allah ina fata an gane kuma cikin jin tsoron Allah ibn mas'udin ya ce kamar yadda al-imam al-bukhari ya ruwaito cewa kana nasun min al-insi ya'buduna nasan min al-jinn akwai wasu jama'a daga cikin mutane wanda suke bauta wa wasu jama'a daga cikin aljanu wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa to an samu wasu mutane da suke bauta mawa wasu aljanu fa aslama aljinnu to sai su musul aljanun sai suka musulunta wanda ake bauta mawa wa tamassaka haula ibidinihim su kuma wa'incan mushrikan na mutane sai suka kankame addinin su suka ci gaba da bauta ma aljanun duk da sun musulunta a wata riwaya su walam yash'uru ba su san da cewa wato mu- mu- aljanun sun musulunta ba suka ci gaba da bauta musu tunda ba ganin su suke yi ba misali to kaga su waɗannan aljanun da ake bauta mawa su da kansu yanzu suna neman kusanci zuwa ga ubangiji kaga su suka fi kusa da Allah akan waɗanda suka rike wani tsani sun rike tsanin da kuma ba zai fushe su ba haka a babun bautar Allah babu wasu wasa'id babu wasu shufa'a kai dai kawai ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba tare kuma da kaskantar da darajar mai daraja ba don girmama babba yana cikin yin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala mafi girma a cikin halittun Allah shine annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka so shi ka girmama shi kai mai biyayya amma ba za ka bauta mishi ba amma a ce wai a bauta mishi saboda matsayin shi a gurin Allah wannan ba shine kafircin su Abu Jahal babu wani ragi babu kari la wakasa wala shafaq domin cewa suka yi mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa sace haula'i shufa'auna inda Allah yana wanda zai rike wani shehi ko wani wali ya ce zai bauta mishi dan ya kusantar da shi zuwa ga Allah tauhidin shi bai gaza tauhidin Abu Jahal ba ko mu ce bai ku tauhidin Abu Jahal ba in ya zama ma shi tutur a kowane lokaci yake bautar wannan da ya sanya wasiƙa tsakanin shi da Allah Abu Jahal sai zama ya fi shi dama dama tunda shi in ya shiga tsanani ga Allah yake komawa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din ina fata an fahimci wannan to wannan kenan Imam al-Bukhari ya fitar da wannan asar na Ibn Mas'ud da 400 1714 zuwa da da 15 to don haka wannan aya abinda take magana a kansa shine ainihin a duk wanda ya rike wani yana bauta mishi wanda ya zama wancan din shi kuma bai umarce shi da hakan ba shi yasa ko cikin lissafo tsawazir sai a ce wa man da wa huwa radin bil ibada wanda aka bauta mishi amma ya yarda a bauta mishi kuma bayan Allah to shi shi dagutu amma wanda bai yarda ba kamar annabi Isa da Uzair kamar na Maryam alaihissalam kamar mala'iku da waɗanda suke bauta mawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suke neman taimakon shi cikin abin da babu mai iya yi sai Allah subhanahu wa ta'ala suke neman ɗauki da agajin shi bayan wafatin shi wanda ba a samu wani ɗaya daga cikin sahabbai ya yi hakan ba tunda sun san da cewa amfanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan wafatin shi yanzu amfani ne ma'anawi shine amfanuwa da da'awar shi amfanuwa da risalar shi amfanuwa da shiryatarwar shi wanda ya zama mai shiryatarwa da izinin Allah wa innaka latahdi ila siratin mustaqim daka kowa yana buƙatar wannan taimakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana da izinin Allah amma bayan wafatin shi kace ya taimaka maka ya taimaka maka cikin wani abu to wannan wato ainihin abu ne wanda yake hakki ne na Ubangiji subhanahu wataala ko kuma da yan bidiya suke ta cika baki ai me yasa aka ce sai dai a nemi taimakon Allah kaddara annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya taimaka maka amma sai ka ce ina neman taimakon Allah kai laifi ko da annabi zai iya ma a yanzu sai ka roki Allah to me laifin ka a ciki kun fahimta kuwa baka da laifi kaga shi yasa idan za a yi musu hukunci da lazimin abin da suke tuhuman ahli sunna da shi sai a ce sun raina Allah ba su girmama Allah subhanahu wa ta'ala ba su girmama Allah tunda su komi suka ce dai su roƙa a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su roƙa a gurin Allah ba wannan rashin ladabi alal aqallin ma abin da za a iya faɗa kan hukuncin a ce rashin ladabi da jahilci Allah ya gane da mu to don haka wanda ba shi ya umarni a bauta mushi ba shi dai wanda ya bauta mushin tabbas ya yi shirka amma shi wannan ba za a kira shi ɗagutu ba domin ba shi ne ya sa su ba kamar 'yan shi'a yanzu da suke bautar saiduna ali suke bautar al-hussein da sauran a'immansu saiduna ali bin abi talib ai mun san yadda ta kara ta karke tsakanin shi da ibnu saba ibnu saba ibnu sauda shi yayi da'awar allantaka ga saiduna ali saiduna ali mabiyan ibnu saba da ainihin wuta ya dinga kona su sai inni lamma ra'aitu amran mufzi'an ajajtu naran wa da'awtu qambara haka ya dinga kona su sai da da wato ainihin nasiha ta ibn abbas ta kawo gare shi cewa Allah ya hana azaba da wuta sannan ya ya, canza ainihin ukuba shi gare su an fahimci wannan idan aka kaga ba za ka ce sai duna ali tunda an bauta mishi ya shiga cikin waɗanda suke andad ne ko kuma wani abu makamancin haka ba ba shi ya umarni ba an fahimci wannan ayar ko wa qawlihi da faɗin Allah ta'ala wa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma tushriku mimma ta'budu illa alladhi fatara cewar ubangiji ta'ala ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce mawa mahaifin shi azara wa qaumihi da ainihin wato jama'an shi innani bara'un mimma ta'budun lallai ni na barranta daga abin da kuke bautawa illa allazi fatarani sai dai wanda ya halicce ni Allah subhanahu wata'ala fa innahu sayahdin domin shine wanda zai shiryatar da ni cewa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un nabi ibrahim ya sanya wannan kalima ta tauhidi kalma ce mai ci gaba da wanzuwa a cikin zuri'ar shi la'alla ko sun dawo zuwa gare ta su kankame tauhidi ibnu kathirin rahmatullahi ta'ala alaihi yake cewa akan wannan aya يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها Allah yana faɗa akan annabi Ibrahim wanda shine wato annabin Allah manzon Allah khalilin Allah wanda shine shugaban masu tauhidi wanda ainihin shine mahaifin duk wani annabi da ya biyo bayan shi wanda hatta Qurayshawa suna jingina kansu zuwa gare shi gurin nasaba kuma addinin su ma suna cewa addinin annabi Ibrahim suke duk da ƙarya suke Allah ya ƙaryata su da cewa ma kana Ibrahimu yahudiyan ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين نبي إبراهيم با مشركي بني الله يبادى لابارن سوى أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان نبي إبراهيم يا برنت دقى بابنش دجماء الشيء أتكن بوترقما تنسو فقال إنني براء مما تعبدون أرزوا وجعلها كلمة باقية في عقبي أي هذه الكلمة وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وخلع ما سواه ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله تتي كلمة ديسا دوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تكن النفي لإثبات دكيتك لا إله إلا الله ذاك وأن كلمة تتوحيدي لتركك جانب الله سبحانه وتعالى annabi ibrahim ya yi wasiya da ita shine ma'anar wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa annabi ibrahim ya tara mutanen shi ya tara diyan shi da ainihin wato zuri'a shi ya musu wasiya da kalimar tauhidi kamar yanda haka annabi yaqub yayi haka annabi yaqub yayi alaihi salam أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تصبوا دهك يا يمس وسيا يا برمس كلمة توحيد تكسن شيء إتشي كلمة ذات تقبض وانزوا تكاننسو أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون لما أتكين ذريئة أنسى مؤلاء لسك بنا كركيبا ولين تكين سورة الصفات لا من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين cikin zuri'ar annabi ibrahim da ishaq akwai mai kyautatawa mai tauhidi kenan akwai mai zaluntar kanshi mai saban allah ko kuma ya shirka amma dai ɗiyan shi da zuri'ar shi su ne suka ci gaba da ainihin zama annabawa bayan wafatin shi ya ce wa kala ikrimatu wa mujahid wa sahak wa qatadatu wa suddi wa ghairuhum fi qawlihi ta'ala wa ja'alaha ya'ni la ilaha illallah لا يزال في ذريته من يقولها وروي نحوه عن ابن عباس وقال ابن زيد كلمة الإسلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يتي وجعلها كلمة كلمة باقية في كلمة مسلم الحافظ ابن كثير يتي وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة دي فسرت ليتي وجعلها كلمة باقية في عقبه أنا نفن كلمة توحيد وكما كلمة لا إله إلا الله wanda ita ce kalma ta musulunci ba to cewa shi innani bara'un mimma ta'budun kun ga nan akwai wato istithna'i a ciki da yace illa allazi fatara ni na barranta daga duk abin da kuke bauta mawa ma istighraqiyya ce duk abin da kuke bauta mawa na barranta daga gare shi sai dai Allah wanda ya halicce ni haka wasu malaman sai suke ganin mutanen annabi ibrahim kamar mushrikan makka ne suna bautar allah amma kuma sai suka hada shi da wasu gumaka a cikin bauta zaka sai ya ce na barranta daga duk abin da kuke bauta mawa domin kar su samu hujjar cewa a to kenan shi ma baya bauta ma allah zaka sai ya togace da cewa illal ladhi fatarani sai dai allah da ya kage halitta ta wanda su kansu sun san gumakansu ba sa halitta su da kansu sun sani gumakansu ba sa halitta da haka mushrikin ƙarshen zamani ya fi kowa tsageranci wanda zai ce maka shehin shi shi ya halicce shi ko shi ke tasarrufi a cikin duniya ai ko su abu jahal ba su ce haka ba su abu jahal ba su ce gumakansu su suke halitta ko su raya ko su kashe ko su yi kaza ba sai dai kila a iya cewa mushrikai na zamanin annabi shu'aib ko annabi hud ne su ne wanda suka ce inna raka illa ataraka ba'du alihatina bisu nabi shu'aib ne ko to kaga su ma in naqulu illa ataraka in din akwai nau'i na shakka shakka a ciki zargi suke kar a zo ma dan ya ki bautar gumakan ne ya shiga cikin matsala suna ganin kamar ya samu tabuwa ne dan ya ce kar a bauta ma kowa sai Allah shi kadai an gane wannan abu amma mushrikan zamanin annabi Ibrahim da mushrikan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba su yi da'awa ta rububiyya ba ga gumakansu sun yarda cewa gumakansu ba sa halitta ba sa kashewa ba sa rayawa ba su ɗauke da wani amfani ko wata cutarwa wanda zai tabbatar da haka a hujjar da annabi ibrahim ya kafa musu cikin suratul anbiya da sauran gurare da ainihin wato ya ce musu a fata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wala yadurrukum kaga sun yi itirafi da wannan dan ai ba su ce a bal tanfa'una shay'an aw tad'a cewa suke kawai wato an yi harriquhu wa suru alihatakum da kaji ana a faffasa mai baki babu hujja babu hujja mai abun fada baya fada saboda haka kaga mushrikai da za su yi da'awar gumakan su ko shehunnan su gumakan nan hissiya da ma'anawiyya an gane ai ausan sun gama sun game da da gunki mai rai da mara rai to duk wanda zai yi da'awar gunkin shi yana iya cutarwa ko ya amfanar koma bayan Allah yana iya canza wani hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala wannan kafircin shi ya fi kafircin su Abu Jahal ya fi kafircin su Abu Lahab ina fata an fahimci wannan Raka sai sai wasu malamai suka ce to illal ladhi fatarani ya toga sai Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abubuwan da mutanen shi suke bauta mawa da misali kaga mushrikan makka ai su ma suna bautar Allah matsalar dai suna hada shi da wani cikin bauta wasu malamai suka ce ya wannan istithna'i munqati' ne ya zama almustatna baya cikin jinsin almustatna minhu kamar zancen a sujadar annabi sujadar mala'iku ga annabi Adam da Allah ya togace shedan wasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirina kaga da yace wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu mun ce mala'iku ku yi sujada suka yi illa iblisa sai dai iblisu ne a baya ki aga wannan istitna'i ne munqati domin iblis baya cikin jinsin mala'iku domin shi da kanshi ya bayyana da wuta aka yi shi ko asjudu li ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin su kuma mala'iku Allah ya bayyana mana cewa da haske aka yi sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqal jan min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum sannan shaydan Allah ya bayyana mana yana cikin shaydanu da yace fasajadu illa iblisa kana min aljinn a cikin suratul kafir to da kaga wannan istithna'i ne munqati ko suka ce to nan shi ma istithna'i ne munqati da yace illa allazi fataran kenan ba ana nufin mushrikan suna bauta mawa Allah ba tunda ihtijaji ko muhajatu tsakanin annabi ibrahim da namarud ai namarud ya nuna cewa shi allah ne shi ke halitta shi yake rayawa annabi ibrahim ya ce idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umid ta kamar yana ma kore samuwar Allah kusan irin abin da fir'auna yayi to don haka wato ko da dai a kowace magana ce aka aka dauka annabi Ibrahim dai ya tabbatar da tauhidin shi ga Allah shi kadai ya kore ibada da ainihin wato a tauhidi ga wani wanda ba Allah ba ba zai bauta ma kowa ba sai Allah illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi sai faɗin Allah ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wannan kuma ana magana ne akan ahlul kitabi al-yahudu wan nasara Allah ce sun riƙe ahbar al-ahbar jam'in al-habr ana cewa al-hibru ko al-habr amma an-nawawi cikin tahdhibul asma'i wal lughat yace al-habru bi fathil ha afsah shi yafi akan al-hibru wato mai sani masani malami daga al-mihbar ne al-mihbar kaga tawada an ce al-habr ma'ana wanda yake amfani da tawada don ilimi sai da rubutu ɗan kaɗan ne za ka ji an ce ba su taɓa rubuta baƙi a saman fari ba wanda Allah ya taimake su su da ƙwarin hadda amma dai duk da haka mai haɗawa da rubutu ya fi al'ilmu qaidun wal kitabatu saiduhu qayyid سيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة أكن يقول سودان هكا لغنا أكا سامو الحبر شيني مالمي مي علم وند أحبار سنة تكين يهودا واني su sun kasance suna da ilimi su kuma ar-ruhban jam'in rahib shine mai bauta wanda Allah ya ce wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha rahbaniya shine wato yankewa da bauta hatta kai daga baya ana faɗin rahbaniya da ma'anar uzla wanda zai yi uzla ya koma gefe ba ruwan shi da jama'a to sai a ce mishi wannan yana rahbaniya kamar yanda ya tabbata a cikin sahih Usman bin Maz'un ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam kan ko ya ba su dama su yi rahbaniya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a inna rahbaniyata laysat min ad-din fi shay aw kama qala sallallahu alaihi wasallam da wannan rahbaniyar yana nufin mutum ya yin aure ya koma can gefe kamar yanda kiristoci suke yi to su ma ba su ba ta haƙƙinta ba wanda ina ga har yanzu su fafa roman su ba su da aure su a gurin su haramun ne su kusanci mata amma sai ta kama su suna zina shine famara awa haqqar ayati duk wanda ya kirkiro bid'a sai ta gagare shi sai ta gallabe shi karshe dokokin da ya sa ma kanshi duk sai ya karya su yanzu ka duba maulidi duka duk duniya yanzu ba inda ake maulidi irin yanda ake yin shi shekara hamsin ko arba'in da suka wuce yake bid'a ce amma sallah tana nan yanda take azumi yana nan yanda yake zakka tana nan yadda aikin hajji yana nan yadda wannan shari'ar Allah ce shi ko addinin Allah ɗaya ne an fahimci wannan to don haka a rahabaniya kenan to sun riƙe ahbar ɗin su kenan wannan muwajjahun ila yahud اتخذت اليهود أحبارهم لأن الأحبار مختص بهم أنغانيكو ورهبانهم وهذا م... م... يعني متجه أو متجه إلى النصارى su ne suke rike da rahbaniya su suna bauta bisa jahilci shi yasa malamai suke fassara ghairul maghdubi alaihim sai al-yahudun wanda suna bautar suna da ilimi amma ba su aiki da ilimin su wala dhalina an-nasara wanda suke bautar Allah cikin bata ba sa aiki da ainihin wato ilimin su ba sa ba sa aiki bisa ilimi to sun riki malaman cikin su da masu bautar cikin su arbaban min dunillah arbab jam'in rabbu asali rabbu yana kumshe da ma'ana ta rububiyya halitta da azurtawa da ɗaukakawa da ƙasƙantarwa da bayarwa da hanawa wannan duka yana hannun Allah rububiyya kenan da kula da ayyukan halittu ga baki ɗaya da rayuwarsu to amma ar-rabbu yakan zo da ma'anar al-ilah al-ma'bud kamar anan gurin اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ba wai sun rike su a matsayin su suke halitta ba ba wai sun rike su a matsayin su suke azurtawa ko suraya ba a sun rike su a matsayin ababen bauta kamar yanda haka wato ainihin adi ibn hatim al-ta'i radiyallahu anhu ya fahimta wanda sahabi ne amma da kirista ne ya musulunta fasto ne ma a cikin kiristanci fasto ne don har ya musulunta da cross a wuyan shi sai daga baya annabi ya mai magana ya fidda shi sallallahu alaihi wasallam to da annabi ya karanta wannan ayar sai ya ce lasna na'buduhum ai kaga bai ce ya'buduna ahbarahum wa ruhbanahum cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum ish arbaban min dunillah sai ya bayyana cewa ar-rabb yana zuwa da ma'anar al-ma'bud zaka shi yasa ce lasna na'buduhum ya rasulullah ba bauta musu muke ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe ba suna sa ku abinda Allah ya hana ku ba ku yi biyayya kuma su hana ku abinda Allah ya sa ku ku yi biyayya ya ce eh kwarai dan wannan da wannan kamar da yake cikin musnad al-imam ahmad sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fatilka ibadatu ai wannan shine bauta musu din su hana ku abinda Allah ya sa ku kun san Allah ya yi umarni da abin ku ki ko su sa ku abinda Allah ya hana ku kun san Allah ya hana yin wannan abin ku bi su ku musu biyayya kan haka ba wannan shi ne kafirci wannan shi ake kira kufru ta'a ko shirku ta'a a gurin biyayya makauniya ba wanda ake ma makauniyar biyayya sai Allah ta'ala da kuma cikin abin da Allah ya aiko manzon shi sallallahu alaihi wasallama da shi shine in aka ce kai baka ko ka san ko ka san hikimar ko baka san hikimar ba amanna bihi kullum min indi rabbina amma wani makhluki ya saka wani abu sai ka auna in ya ci karo da na shari'a ba za ka mai biyayya ba inna mata'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq ina fata an fahimci wannan wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa a wannan kenan sa'id ibn mansur ya fitar a cikin sunan din shi juz'i na biyar safa ta ɗari biyu da arba'in da biyar ta hanyar abul bakhtari at-ta'i ya ce kala li huzaifa huzaifa tubun al-yamani radiyallahu anhuma ya ce mini أرأيت قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ومربا عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله باني لا بارك faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya ce Yahudawa sun riƙe malamansu kamar yadda Kiristoci suka riƙe ababen masu bautar cikinsu a matsayin ababen bauta koma bayan Allah. Fakala Huzaifa mana ya yi shuru bai ba da amsa ba shi wato Abul Baftari. Huzaifatu sai ya ce, Ama innahum lam yusallu lahum. Wallahi ba sallah suka yi musu ba, ba su yi musu sallah ba. kamar yadda a yanzu akwai wanda yake ɗauka ai shirka sai wanda ya je yi magunki sujada shine ya yi shirka kun taɓa fahimta kun taɓa lura da cewa mutane suna da wannan fahimta mu'uzamin jama'a a yanzu in kana yaƙi da shirka sai ya ga kamar kana wai ihu bayan hari ne kamar tahsilul hasil ne kake yi gani yake yi dukkan musulmai hunafa'u ne lillahi ghaira mushriki nabi haka yake ɗauka dukkan musulmai yanzu ba sa shirka da Allah tunda ba wanda zai tasa wani gunki a gaba ya faɗi ya mai sujada ya ce gunki ka bani kaza ko gunki ka kare ni daga kaza ko gunki ka biya min bukata kaza tunda ba mu yin haka a cikin society na musulmi to sai ya ɗauka babu mushriki Uzaifa ya ce Yahudawan nan kansu Kiristocin nan kansu da Allah ce suna yin shirka da shi ta hanyar bautawa malamansu da ainihin masu bautan cikinsu ya ce ama innahum lam yusallu lahu ku saurara wallahi ba sallah suka yi musu ba ba sujada suka yi musu ba walakinnahum kanu walakinnahum kanu sun kasance ma ahallu lahum min haramin istahalluhu duk abinda suka haramta musu na halal da abinda suka halatta musu na haram suna daukan shi a matsayin halal sai su ci gaba da aikata shi kuma istahalla ya'ani irtada bi hillihi sabanin wanda ya aikata haram kaga anan ne khawarij da mu'tazila suka halaka istihlalin zunubi daban iktirafin shi daban man iqtarafa dhanba la yakunu mushrikan billah ma dama annahu aminun bi anna hadha dhanba haramun alayh ya san haramun ne ya aikata wannan muznibi ne amma alladhi istahalla al-halal wannan ya halattan ma da kanshi haramun to shi wannan ai kafirci ne wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون an fahimci ma'anar ko sai ce sai dai abinda suka halatta musu na da ga abinda Allah ya haramta istahalluhu sai su yadda da halaccin shi ko mutum fa ya aikata ko bai aikata ba in ya yadda halal din ne kamar yadda wasu daga cikin sufaye suke kalewa ai har yanzu suna- suna faɗa ma da Hausa cewa ne ya kai matakin da yake kale ma wani zunubi ma'ana ya ɗauke ma wani zunubi to ko da a ce bai daina sallah ba amma shehin shi ya ce mai an ɗauke ma zunubi za ka iya ka yin sallah za ka iya ka sha giya sai ya yadda tunda yanzu ya yi wusuli ko da dai ya ci gaba da sallar don saboda awam ba za su fahimce shi ba haka suke cewa a ɓoye tunda ai tarbiyya a ɓoye ake yin ta a munafunci ake yin ta a munafunci ake yin ta to haka ko da ya ƙi barin shi su ayyuka na shari'a amma in yana ganin ba wajibi ne a kan shi ba wato original kafiri ne ko da inda ya yadda cewa abin nan da Allah ya haramta mushi halal ne da halattawa shehin shi abin nan da Allah ya halatta mushi haram ne da haramtawa shehin shi ko ya yi biyayya wa shehin a aikace ko bai yi biyayya a aikace ba in dai zuciyar shi ta yadda da haka ya fita daga cikin addinin musulunci ina fata an fahimci wannan to shine istahalluhu sai su dauki yadda da halaccin shi wa ma harramu alaihim min alhalali harramuhu abinda ko suka haramta musu na halal sai su yadda da haramcin shi fatilka rububiyyatuhum to wannan ita ce rububiyya kaga rububiyya anan da ma'anar uluhiyya ma'ana ta uluhiyya ne domin bauta ne wannan wato ainihin kenan at-tabarani ko at-tabari ya kawo shi cikin tafsirin shi juz'i na 14 safaha ta 211 lambar asali na 16634 Sheikh al-Albani yace isnaduhu sahihun mursal a cikin silsila sahiha juz'i na 9 safaha ta 73 طيب الإمام السدي daga cikin malaman tafsiri yace istansahur rijala wa nabadu kitaballahi wara'a zuhuri sun dauki maganan mazaje ma'ana malaman nasu da masu bauta suka yi watsi da zancen Allah subhanahu ta'ala da littafin Allah a bayan su shi yasa Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun ala shaykh a cikin ainihin wato fatuhul majid sai ce fa innal halala ma ahallahu Allah wal harama ma harramahu Allah wad dinu ma shara'ahu Allah sai ce fa zahara bi hadaini anna al ayata dallat ala anna man ata'a ghayra Allah wa rasulih wa a'rada an al akhd bil kitab was sunnati fi tahlil ma harrama Allah aw tahrim ma ma ahallahu Allah wa ata'ahu fi ma'siyati Allah واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا وإن آيو ينقدا بيولة اتخذوا أحبارهم دوما أمروا سنانوني أكنتي ودوان ديالك إواني كما باين الله يكود كيدا دلتاف الله دا سنر منزان الله صلى الله عليه وسلم sai yayi biyayya ga wancan din shehin shi ne ko wani wanda yake girmamawa ne ko wani shugaban shi ne ya mai biyayya cikin akasin abin da Allah ta'ala ya umarni shi ne ya halatta mushi haram ya yadda da halaccin shi ya haramta mushi halal ya yadda da haramcin shi to kaga wannan ya saba ma Allah tamaman su ne waɗanda Allah ya kira su shaqullaha wa rasula shari'ar Allah na gefe su suna wani gefen daban to wannan da yayi ma wani biyayya a cikin haka shi wanda ya yi biyayyan ya riki wancan da ya yi biyayya a matsayin abun bauta a matsayin abokin tarayya ga Allah sha'a am'aba ko ya so ko kar ya so haka abin yake kuma ya zamanto mushriki da hakan wancan kuma ya zamanto dagutu ya zama dagutu akan shi waja'alahu lillahi sharika wadhālika yunafi at-tauhid wannan yana kore tauhidi allazi huwa dinullah الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فإن الإله هو المعبود وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فتح المجيد a safa ta 109 akwai sauran bayanai ga wanda ya duba shekul islam shi ma ya yi magana mai tsawo ga lokaci ya tafi akan ma'ana ta ittakhadhu ahbarahum yace wa haula alladhina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban haythu ata'uhum fi tahlil ma harrama Allah ba sai mun fassara ba wa tahrim ma ahalla Allah yakununa ala wajhayn yaje kila a bukaci fassara na أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسول فهذا كفر من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل آه مثل هؤلاء مشركا مثل هؤلاء ومشرك زي زما كسكرين يا طبعا a takaice ya kasa waɗanda suka kasance masu yi mawa shugabanni ko malamai biyayya a bisa saɓanin tafarkin Allah na farko wannan shine kafiran da ake magana akan su kamar ahlul kitabi wanda ya yi mawa wani biyayya cikin saba ma dokar Allah kuma ya san da cewa dokar Allah ta kafu akan akasin haka ya yadda ya yadda da kanshi ya yi kanshi fatawa da fifita da fatawar wannan malami nashi ko wannan shehi nashi wanda karara ya sani ta saba ma wa tafarkin Allah da manzon shi wannan mushriki ne an gane ko wannan mushriki ne sai bangare na biyu yace an yakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bi tahrim al-haram wa tahlil al-halal thabitan lakinnahum ata'uhum fi ma'siyati Allah kama yaf'alu al-muslim ma yaf'aluhu min al-ma'asi allati ya'taqidu annaha ma'asi فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت عن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف shi ma shakul salam sai ya ce akwai bangare na biyu shine wanda zai mashehe shi ko wani imami ko wani waliyin shi biyayya cikin abin da ya kasance ya saba ma shari'ar Allah tare da ya san da cewa abin haramun ne amma zai mai biyayya tare da ya yadda haramun yake aikatawa kawai dai ya ma shugaban shi biyayya ne to wannan sai a kira shi mai laifi zunubi ya bi da son zuciya ya san laifi ya yi a san da yake yi ɗin makila ya a ɓoye yake ya san da cewa saɓon Allah yake yi amma dai don kar a ce ya fare ma wa shehin shi baya ko sai ya mai biyayya ta wannan kamar wani shi ne daga cikin masu zunubi ya aikata ainihin wato laifi mai girma sai dai mai yin hakan ma ana jiye mai tsoron domin a ainihin wato alma'asi baridul kufur a hakan ta iya yi wa wata ranar tsabar girmama shehin shi da waliyin shi ɗin ya kai shi zuwa ga bashi matsayin Allah ko kuma ya ɗauke shi sama da yadda yake girmama Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda za mu zo mu ji cikin karatuttuka na gaba insha Allah littafin al'iman na ibn taymiya safa ta 60 zuwa 61 da biyu majmu'ul fatawa juz'i na bakwai safa ta ainihin wato 70 sai ya kawo faɗin Allah ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane Allah ya ce akwai waɗanda suke roƙon wasu koma bayan Allah a matsayin kishiyoyi ga Allah an niddu shi ne alkufu ko almasil suna mai da su tsararrakin Allah ta'ala yanda suke girmama Allah haka suke girmama su ko yanda suke bauta ma Allah haka suke bauta musu yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yanda muminai suke son Allah a wata fassara ko kuma suna son su kamar yanda suke son Allah kamar yadda abin da fassara da malam ya ɗauka kenan za mu zo mu ji bayanin a cikin ainihin wato masail za mu akhara bayanin an gane na wannan aya cikin masail tun da malam ya ɗanyi tsokaci a kanta sai ya kawo hadisi fi sahihi an annabi annahu sallallahu annahu qala sai nan muslim ake ne man qala la ilaha illa allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala allah azza wa jalla duk wanda ya faɗi la ilaha illallah kaga ba mujarradin faɗanta ba wa kafara bima yu'badu min dunillah akwai kaidi kenan tana da kaidi duk wanda ya faɗi la ilaha illallah da sharadin kuma ya kafirce mawa duk abin da ake bauta ma koma bayan Allah to wannan dukiyar shi ta halatta haramta jinin shi ya haramta hisabun shi na gurin Allah cikin abin da ya yi a ɓoye da sauran wasu laifuffuka waɗanda suka kasance ba su kai ga a zubar da jinin shi ba ba su kai ga ainihin wato a taɓa dukiyar shi ba wannan hadisi ne na abu malikin al-ashja'i daga mahaifin shi wanda mahaifin nashi sunan shi tariq ibn ashyam shi kuma sunan shi sa'ad ibn tariq ibn ashyam wanda shi mahaifin nashi muslim ya ce lam yarwi anhu ghairu ibnihi sai dai ba zai cutar ba za a ce majhul batun da sahabi ne an fahimci wannan ai wanda shi ya ruwaito hadisin cewa kunuti na sallar asuba bid'a ne cikin ibn majah malik abu malik al-ashja'i yace na ce ma babana sai ya ce wasmuhu tariq ibn ashyam na ce mishi ya aba ya kai babana ka yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi sallah bayan suna abubakar da umar da uthman aliyu kam ka yi sallah shekara kusan biyar a bayan shi a nan kasar kufa ko ka taba ganin ɗaya daga cikin su yana alkunuti a raka a ƙarshe ta sallar asuba sai ce aibni muhdath ya kai ɗana ka sani cewa wannan bid'a ce kaga wannan ya raba gaddama ai ko tayyib to da wannan hadisi riwaya ce ta Abu Malik al-Ashja'i an Abi yana cikin sayi muslim 23 sannan ibn hibban imamu ahmad ibn abi shaiba at-tabarani a cikin kabir al-baihaqi cikin al-arba'in as-sughra duk sun fitar da wannan hadisi wanda wannan hadisi a wasu malamai kamar yanda ibn rajab bin al-hanbali hafiz hafizahullah rahimahullah ya kawo cikin jami'ul bayani a jami'ul ulumi wal hikam cewa ana ruwaitowa daga sufyan ibn uyayna cewa ya ce kana hadha fi awwalil islam qabla fardi salati was siyami was zakati wal hijra ma'ana wannan hukuncin kafin a a farkon musulunci ne da aka ce duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya kafirce ma abin da ake bauta koma bayan Allah dukiyar shi da jinin shi ya halatta ya ce kafin a farlanta sallah da zakka da aikin haji domin daga baya hukunci ya tabbata duk wanda baya sallah za a ainihin wato tilasta mishi yayi in ya ki za a kashe shi bayan an yi mishi istizhari a bisa sabanin malamai kan mudda ta istizhari suka ce kwana uku za a jira shi kuna makamancin haka an gane ko wanda ya ki bada zakka aka je za a kwata ya tara runduna zai yaki wato ainihin wanda aka tura halifa ya tura su karɓo zakkan za a yake shi ko da hakan zai bayi zuwa ga a kashe shi kamar yadda sirna abubakarin ya yaki mana'atu zakka an fahimci wannan ko shi yasa ya ce kafin shar'anta wa'inca sai dai ibnu rajab ya ce wato ainihin wato yana mai ta'aliki kan wannan magana cewa hadha da'ifun jiddan wa fi sihhati an sufyan nazar fa inna ruwata hadhihi al-ahadith inma sahibu an-nabiy sallama bil madina wa ba'dhum ta'akhkhara islamuhu galibu wanda suka ruwaito wa'inna hadith yana magana kan hadisin ibnu umar umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa allah da kuma ya kawo riwaya ta abu huraira wadda take cikin wato ainihin a muslim ita ma wadda ta zo da wannan ma'ana da akwai riwaya ta mu'ad ibn jabal wanda wannan duka galibin su a madina suka yi rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wasun su ma musulunta su ta zan mutaakhira musamman shi baban abu malik al-ashja'i ina fata an fahimci wannan wannan jami'u al-ulum juz'iyya safa ta 139 al-qadi iyad da wato ainihin al-khattabi da waninsu sun tafi akan cewa ikhtisasu ismatil mali wan nafsi biman qala la ilaha illa Allah ta'birun 'an al-ijabati ila al-iman abinda ake nufi da duk wanda ya faɗi la ilaha illa Allah ba za a ci dukiyar shi ba ba za a zubar da jinin shi ba ana ba da labarin wanda ya gamsu da musulunci yayi imani da shi ba munafikin da zai faɗi la ilaha illallah a baki kuma ya zamanto yana kafirci ba wani mushiriki ne yana la ilaha illallah kuma kowa ya san boka ne shi ma ya san boka ne shi har za a ce mai boka ma ya amsa to la ilaha illallah ina amfanin ta eh ba za ta yi amfani ba mai barawo zai yi a kango ba abin dauka sai da haka la ilaha illallah shi ba za ta yi mushi amfani ba to da haka sai ainihin wato suka ci gaba da cewa wa annal murada bi zalika mushrikul arab mushrikai in suka musulunta suka faɗi kalmar shahada shikenan wa ahlul awthan shikenan sai a yadda da abin da suka faɗa فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله duk wanda ya yarda shi musulmi ne kawai dan ya ce la ilaha illallah ba kyale shi zai ba ku fahimci wannan karatun ba dan kawai ya ce la ilaha illallah kuma ya ta abin da ya ga dama ba ya ce la ilaha illallah kuma ya ce komai Allah kuma a ce a ai musulmi ne ya faɗi la ilaha illallah jama'a kaga wanga inda da koyi shari'a lahira ce za ta yi bako kawai idza kana bi qawlihi idza kana yaquluha fi kufri inda yana faɗin la ilaha illallah cikin wannan aikin da ya kafirtar da shi ai abu kaffirat din suna da yawa abubuwan da suke na rudda suna da yawa na'am wannan kenan shari'a za zo a cikin sharhu muslim juz'i na ɗaya safa ta ɗari biyu da ainihin wato shida to akwai zancen nawawi da sauransu akan wannan hadisi amma za mu takaita da wannan bayani mala ya ce wa sharhu hadhihi tarjamati ma ba'daha min al-abwab sharhin wannan babi shine tarjama babukan da za su zo baya za su ƙara fayyace mana ma'anar tauhidi da ma'anar la ilaha illallah inda za mu ji hatta yadda za a samu shirkan ma kala-kala akwai karama akwai babba akwai ɓoyayya akwai kaza akwai kaza da wasu ayyuka waɗanda suke suna ba su ne sababin aukuwar shirka kamar huluwi a cikin san mutanen kirki da girmama su duka za mu zo mu ji babuka akan haka insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu dace na'am ayyaku